أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah ba ɗaukar sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafin na rayuwar zalimi za mu tashi a kan babi na ɗari uku da arba'in da takwas babu taharimu bai ilhadin bilbani wata lakin rukubani walbai ala bai akihi wal hidimati ala hidimatihi illa an ya'zana aw yarda Thank you. to wannan babu zai magana akan haramci na ɗan birni kada ya karɓi kayan ɗan ƙauye ya siyar kada ɗan birni ya karɓi kayan ɗan ƙauye ya zama masa billahi ya zama masa wanda zai saida masa kaya sa'annan da haramcin kare kare shine mutanen ƙauye da suke kawo kayan kasuwa wani ya je bayan gari yana tare su yana siyan kayan haramun ne wannan ba a cire komai ba su alayyahu su wane ne su tumatir su dankalin hausa da dankalin turawa na da komai wanda musulunci ya hana da kuma hali da musulunci ya yi kada musulmi ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwansa ɗan uwanka na siyan abu kar ka zo ka ce kai ma za ka siya sai ka bar shi ya gama cinikinsa in ta kaya shi ke in ba ka kaya ba ya gama to kai sai ka zo ka siya hakan nan kada ka nemi aure da kuma haramcin neman aure akan neman auren ɗan uwanka neman aure yayin ake neman aure yadda zai zama haramu shine yadda ba malam ne ina jin ba muktasar ne yake cewa zalika idara kana wata kara ba ko idan suka riga suka yi yarjejeniya ta yadda za ta aure shi ya yadda zai aure ta an kulla wannan su haramun ne ka je ka ci za ka aure ta haram sai dai idan shi ya ma'aikini ya ma'aikini cewa ni yanzu na fasa zo ka nemi amma idan sun ka samu wannan amma ba irin nema wurin da ake yi na na rashin bi shari'a irin yanzu ba mutum kawai ganin mutane ya kare ta cewa budurwarsu na sun yi magana da ita ba tare da izinin iyayenta ba ba tare da sanin iyayenta ba wannan wani ya je neme ta ya je wajen iyayenta ya ce yana son ta suka ba shi ya yi dai da kai ma sai ka cika hukunci na shari'a ka je wajen iyayen hanyar da ka nema dama ba a nema aure sai da ilimin iyaye to an baka ilimi ka nema mata ta ce tana son ka kai ma ka ce kana son ta za ku yi aure to shi kenan ba wanda zai zo ne عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع هاجر ببابه وان كان اخاه لابيه وامه متفق عليه an samu hadisi daga Anas dan Malik da Allah ya kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wa dan dan birni dan gari ya karbi kayan dan kauye sai zai siyar maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da uwan su dai uban su dai kuwa in ga magana zai karka ce dan uwan ku ne a tunda da uwan ku dan lauye ne na yazo da kayan shi yazo da akuyar sa yazo da ragon shi na zai siyar to sai ka nuna masa kasuwa saboda wata kila in yazo da rago daga kauye mai yiwa shi zai sai da ragon dubu sittin sai in suka karɓa wata inda da ya siya dubu da ka gani ka ka tsananta wa al'umma abin da yake sananne a ko'ina duk abin da ya zo daga can ƙauye ya fi sauƙi na daga wajen dan birni ga shi irin abin ne shi yasa an ka duba abubuwa a kasuwa ko kasuwar ƙauye ta ɗan bi ko ba daidai ka ba ko amma har yanzu kasuwar ƙauye ta fi wani sauƙi ina nuna na irin abubuwan da ake sayarwa ko a irin kasuwanni na zamani ka tafi dan ka dan shiga wani lungu zai ka ji abin da dan sauki da ka wannan tsananin ne musulunci zai yadda wani ya zama sanadiyya wanda ya haɗa da duk makasuwanci kowane iri kada wani ya zama ya shige dan al'umma su samu wahala duk kasuwancin da ya zan in ka bar al'umma za su samu sauƙi ka zo ka shiga suka samu wahala da kasuwancin da al'umma hasali kai ma ɗan kasuwar musulunci cewa yi ka nema masu sauƙi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam har addu'a yayi yace rahimallahu ri'an samhan idza ba'a wa samhan idza tara wa samhan idza tada yace Allah ya ji kan mutum da yake da sauƙi idan zai sai da kaya yake da sauki in zai sai kaya yake da sauki in zai biya baki magana ya maka sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a akwai wani abin da mutane suke yi a nan Najeriya ba ko ko wasu ƙasashen ƙasa suna yi ba a Saudi Arabia gidajen alhazai shi shekara in an gama aikin hajji sai wasu tsaya sai su samu gida na alhazai gaba ɗaya sai su kama sai su biya kuɗin na shi na na wata shekara idan lokacin aikin hajji ya yi sai a sa nan nan ɗin su a jiki to su za su ba da hayan gidan da duk ƙasar da take son hayan gidan su ƙara ɗuga kuɗi su ci riba shi ma ba kyau saboda kaga sun ƙara sanya aikin haji ya ƙara wahala sun ƙara sanya aikin haji an ya ƙara kuɗi ya ƙara tsada su maimakon a ce su ya kamata sai hanyar da za a in ana biyan naira dubu goma sai hanyar da za a dawo biyan dubu takwas shi yasa musulunci an ce a nemi kuɗi amma ba ko daga mutane ba shi yasa za ka ga wasu kuɗaɗen da ake nema Allah bai sa musu albarka gashi ana samu amma za ka tarar da albarka ɗaya daga cikin su shine kuɗin fetur ku ce mun a kuɗin fetur na na black market ba ba wai na gidan mai na wanda ake yi sai an azabtar da mutane sai mutum yayi yayi zaka tarar da dukiyar da sai azabtar da mutane an azabtar da mutane ake samu to shi kaga Allah ya shirye masa albarka shi ma kanshi mai dubi ya sha azaba gashi da kudin amma zai sha azaba Allah shi ba abin da bai iya sai da sai shi ma Allah ya mar azaba saboda ya azabtar da mutane hasali cewa ana son ka zama sanadiyar sauki wa al'umma ya zama sanadiyar ka mutane suna dariya sanadiyar ka mutane na jin daɗi suna jin farin ciki kana sama musu sauki domin kai ma Allah zai ma sauki shi yasa zaka ga in ka zo dan kasuwa mai sauki sai ka ga Allah ya ba sauki sai ka ga Allah ya wadata shi ya ba wani ma sai ta tambaya wai yana yana ya iya kasuwa ne ko ya yana zuwa wajen malami ne ko yana zuwa duk abin da ake sai duk ba ko daya kawai albarka ne Allah madaukakin sarki yake sawa duk wanda yazo saboda zuciyar wanda ya shiga kasuwa ma tana hannun Allah ai sai kantin da Allah ya ga dama ya sai abin da Allah ya ga dama ya ci ai an gane yawa shi yasa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya musu addu'a na kasuwanci akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaje ko ƙasa ka tara ka ka kasa za ka ci riba ƙasa in ka ce ga ta a siya sai a siya saboda mai Allah malokacin sarki ya yarda eh to sai kuma ka ga an samu abu sai Allah malokacin sarki ya sanya masa albarka sai ka ga abu yana ta bunƙasa shi albarkar musulmi Allah ya bar mutum ya ci halal ma ya yi ta Allah ka sa mu ci halal idan Allah ya sa kasuwanci mutum halal ne saboda in mutum ya kalli yawan dukiya ba ma yawan dukiya ba ita rayuwar ma ba ma yawan kuɗi ba idan ka tara ma kuɗin da yawa sai ka ga mai to me za ka yi dole dai abincin da kake ci shi za ka ci wataƙila rigar da kake sawa da za ka sa duk da abubuwan za ka gane bambancin da kai da wanda ba kai ɗin ba ba su da yawa kawai sai ne kana da kuɗi to in kuɗi kuma ba a tara su ta halal ba kaga matsala ne idan kuɗi ba a kashe su ta halal ba matsala ne duka duka duka kowanne matsala ne to amma in Allah madaukakin sarki ya datar da mutum sai kaga ya yi sabba sabba ya samu masu kyau ya ci kajin shi na eh kuma ya samu lada ya ji lahira ya shiga aljanna wannan shine fatan kuɗin kowanne musulmi shi ne fatan dukiyar kowane musulmi ya rayu a duniya rayuwa mai kyau na sanan ya mutu shiga aljanna Allah ka mana haka da in ba haka ba akwai matsala ita ita shi dadi in an ci shi kwanaki kaɗan ne ko ma awoyi ne ko mintuna an manta yalla mantawa ake in an zo shiga wahala kuma mai wanda yake cin daɗi ya fi kowa wahala ko ba haka ba yanzu ka samu wanda yake jin daɗi sosai irin jin daɗi baya fita rana ba ta taɓa shi ka san musamman jin daɗin ba hausawa ka san da jin daɗin hausawa sun mutum ya yi katon ciki ana cewa alaji ta ce abinci kawai da an gan shi yana tafiya da kai yana ta wahala amma ana cewa shi ne yan labai na kaga ai wahala yake yake zai to sai ka tarar da gashi yayi yayi yayi ta wahala ina nufin da jiki yayi ta wa ana ganin ka ana ana yaba masa a cikin wahala Allah shirye da to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana dan adam wato dan birni ya tari dan ƙauye ya saida masa da kayansa shine ake cewa simsar larabci dillali wa an ibn umar radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaqaw tala'a hatta yuhbada biha ila al-aswaq mutafaqun alayhi an samu hadisi daga ibn umar ya da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tali kaya la tatalaqaw sal'a kada ku tari kaya za a kawo kaya kasuwa ka tara ka ce za ka siya a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai an saki kayan a kasuwa saboda wata kila farashin da kai za ka siya daban farashin da yake a kasuwa daban maluma sun yi shakin hadisin nan suka ce idan har farashin ɗaya ne ba wahalar da mutane za ka yi ba to za ka iya yi wata rana muna tafiya za mu wani gari motar mu ta ko ruwa ne wani abu da ya same ta muka dan tsaya sai muka tsaya dabda wata kasuwa sai ranar na ga yadda ake muka tsaya muna jiran a gyara a gyara mota to nan ne naga ana cikin kasuwa sai kaga akuya ɗaya ta zo sai wannan ya zo ya kama sai shi ma ya ce ya kama sai shi ma ya ce ya kama sai shi ma ya ce ya kama za ka ga akuya ɗaya mutum biyar mutum bakwai sun kama shi mai akuya ma dai an an ture shi to irin shi ne an je sai a kai shi shago a kasuwa sai a siya marfura eh yana da girma sai a je a sayar da akuyarsa na dama an ji nawa ne farashinsa ya ce misali dubu takwas ya kawo sai ya ji a sayar da ita dubu goma sha shida to a ciki ne za a ce wannan ya kama shi ma a bashi nashi wannan ya kama wannan duka haramun ne eh hasali baka sai da abin da baka da shi baka da sai da abin da baka mallaka ba sai da izinin mai shi sai da izinin mai shi sada in kai sami izini sai an yi sharadi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبيع هادر اللباس وقال له داوود آه ما لا بيع آه ما لا بيع لا يبيع هادر اللباس قال لا يكون له سنسار wannan ko ne da ya rubuta haka na ku yake yadda na karanta faƙali da hudawu ma haka yake na haka yake sai ce la ya bi halin libab tambaya yi ƙala la ya kuni lahu sinsara sinsara eh samsara samsara ana kiran shi sinsar da kisra ana kiran shi samsar da fata amma nan da fasaha ne shi da dillali wani ya ce an tsallake hadisi da alaka a ni dai ban tsallake wa na a ko dai ka jin yada ne mun karanta shi an samu hadisi daga ibn abbas ya da Allah ya kara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato kada ku tare mahaya masu kawo kaya kasuwa sannan kada dan gari ya siyar ya karbi kayan dan dan kauye ce zai sai da ba shine sai dawo ya ce wato ba zai sai da dan kauye dan gari ba zai sai da dan birni abu ba kenan sai ya ce a kada ya zo mu masa dillali ne wato idan babu dillanci a ciki abin normal ne haka yake zai iya siya ai an gane dama a kasuwa naira goma ne a yanzu ma a wajen shi naira goma ne to kaga ba wani wahala da ya kara mutane ba wani abu da ya sa in ba haka ba in ma zai siya to sai dai ya bi shi kasuwa in ya sauke ya ji farashin kasuwa sai ya siya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على كتبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها an samu hadisi daga abi huraira da Allah ta tsara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada dan birni ya karbi kayan dan kauye shi zai sai da masa sannan kada a yi kasuwanci na na na na kore shine tanadus kasuwanci na kore ayan sai yadda ake koren tanadus shine mutum bai niyyar sayan kaya ba sai ya zo ya saya kaya don kai da kai niyya na ya sa ma kaimi ka sai kaya za ka ga mutum ya zo sai ya ji cewa wane yana yawo a kan shaguna yana cewa yana neman abu kaza a ce babu a ce sai a ce sai kantin wani su sai mazu sai ya je kantin wani sai ga abinda wannan mutumin yake nema misali in dubu shida shida ake siyarwa sai ya ringa saya masa dubu bakwai sai mutum ya ce a baran sayar ba ka ya da kanka yana mun wayo ai kun gane to wanda ya zo ya zo nema ya ji ana dubu bakwai kanka yana mun wayo kaga in zai saya shi ba kuma shi wannan da ya ce dubu bakwai ba sai ya zai ba hannun haramun ne ba sai ya zai ba kawai ya yi ne don a shigar da shi wannan musulmi kaga in in ma aka ce masa ya kawo dan kai ne dan kai ne dan ne na ga ka sha wahala zo ka kawo dubu bakwai a guje zai ba wataƙila dubu biyar ake sai da to yin haka haramun sanan ya ce kada mutum ya yi kasuwanci ya yi siyayya a kan siyayyar ɗan uwansa wani na siyan abu ka zo kai ma za ka taya wannan ya haɗa da duk abin da wani in ya riga ka sai dai ka yi haƙuri na kan ba da misali da shiga tabzi musamman lokacin da ake wahalar mota ana cewa area one mutane in ya tsaya da zaran ka ce drop ai kun gane shi wanda ya tsaya zai dauka zai ce a gano to kai haƙƙa ta haram in har ka ya ce irawa ne ya tsaya masa to ba damar ka ce drop don ka san ba yadda za a yi ya ki daukar ka ya dauke shi to kai kasuwanci akan kasuwancin dan uwanka wanda musulunci ya hana a duka kyale shi in ya zo ce irawan ne zai ina ya ce a ba za ni ba to sai ka ci duwa amma yanzu kaga kai ne ka hana a dauke shi na eh tunda da ka bari har ya tsaya zai dauke shi sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum yayi neman aure akan neman auren dan uwansa shine bayanin da aka yi in dai sharuɗin neman aure ya shiga menene sharuɗin neman aure izini daga wajen iyaye ita yarinya ta ce eh ta yadda tana son ka kai ma ka ce eh ka yadda kana son ta ce za a yi aure to in aka kai wannan matsayin haramun ne wani ya zo ya ce yana son ta amma kun ga ana yi sai a zo sai a abin nan yawa sai a ce an kada mutum eh to kai kuma an kada ka kai hakuri na karka damu wani kayan alheri eh wani lokaci alheri an kada kai sai ka tashi ka taba abun ka ka je wani wani na sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada wata mata ta nemi a saki ƴar uwarta don ita ta shiga gidan kada wata ta yi hanya ta nemi a saki ƴar uwarta saboda ita kuma ta auri miji mun san ana yi ko na ana yi wasu matan ne sakarkaru eh wasu suna da hannu a ciki za ka ga shi kenan sai su zama sanadi to babu amma ba idan ƙara ta za a yi ba komai ai an gane in ƙarin aure za a yi babu wani abu wata rana a ajo aka yi wani ba Allah ya yi aure cikin kawayen 'yan amarya akwai wata bawa ya ta zo gidan suna shiri da amarya zaman amarci kawai ɗauke ta kawai sai ta wa mijin mata ta ce ina ma ka haɗa mu da wanci wanda muna shiri da biya yadda ka san raha fa ta yi wallahi sai kuma sai ga abin wallahi kawai sai je ya shiga neman aure wasa wasa kawai sai ɗaurin aure ta taso ko tana daga wasa daga wasa tana ta halace Allah ya amsa hmm wasa ya zama gaske hmm ya kai matsayin da mata dole su ringa yin hakuri yanzu a ringa kara aure yanayin tafiyar duniya eh ya kai a ce an ringa haƙuri saboda lokacin ya kai wani abin yana da zafi yana da zafi an yi wata malama malama ce tana koyarwa ita ce in an za a wa mata kishiya sai ta je a masa wa'azi ta shahara wajen yin wa'azi ana ta wa'azi da da tana aji kawai a shagulin da ya je shi ma sai ne ma wuri ya kara ba ta sani ba tana aji aka zo aka ce malama Allah ya sanya alheri ba zan gaya muku mai ta yi haka ce ita ce mai wa'azi cewa a yi haƙuri a yi haƙuri haka Allah ya kaddara kuma haka ne gaskiya ne amma dai yana da kuma kuskure ne maza suke su nemi aure matan su ba sani ba ba daidai ba ne ba daidai ba ne don sanar da ita ita kuma ta yi haƙuri ya gaya masa eh ta sani ba daidai ba ne ai za ta abin nan akwai kasashen da saboda musifan matar suna yin aure har a yi auren matan ba sani har su yi aure har a haihu ba sani ba a gane haka sai wajen in an mutu sai jan gado lokacin kan za ta fito da ce shi ita iyalinsa ne kuma da shaidu da komai ba wai ƙarya ba ne amma dai ba yi da kyau saboda ai akwai yan uwantaka akwai abubuwa da yawa wanda dole abin da ya za a dinga yin haƙuri yana daga cikin abin da ke sa a yi haƙuri in an tuna duration na zaman duniya zai amince a ɗauka kama an zo dindindin in ba haka ban kasin duka tuna kawai ba transit ake yi ai ba wani abu na za a yi haƙuri na lokaci an tuna cewa zai zo ya ƙare amma an ɗauka cewa dindindin ne kamar an zo dindindin to haka kuma ba kishin haka mata Allah madaukaki sarki ya halice su wata mata an tace a mota an sa katon malami na wa'azi na matan aljanna ce da za a ba kaza kawai buɗe ba ce ta ce ka wai mun shiga uku a duniyan ma ba a bar mu huta ba a lahira ma wa aljanna ma ba wa ba su huta ba sai mata bai Allah ya aljanna ba irin duniya ba ba irin zaman duniya ba ne can za a bar su huta saboda can babu maganan kishi babu maganan abin da ke taɓa zuciya duk wani abin da ka sai yana bata mutum rai babu shi duk wani abin da ke sa bakin ciki babu shi duk wani abin da ke sa a ji ba haka ba babu shi sai kaga an huta duk abin da ka gan shi daidai ne mai kyau ne za ka so shi eh wani yaro ya taɓa cewa shi tunda komai za a samu aljanna shi zai sa a masa jirgin sama yana tashi yana karo a sama sai kai lalle ya sai za a baka ka tashi ita karo in kuma kai karo sai ka ji tun da ka shiga aljanna baka taɓa jin daɗi irin wannan karon eh haka aka yi shekara ai haka Allah ya ce komai kai lafiya la ba ciwo ba rashin lafiya ba bacin rai babu ba komai eh tunda ba sai ka ba ba sai ka samu fayil mai tuka ka ba kai ba zai kawo jirgin ka tunda ba wani hatsari na kai ta daji kana ta zauka iya ba iya ba Allah shi samu aljanna وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يسام الرجل على ثور أخيه ونهى عن النجش والتسرية أو ترواية النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أي تري سانا يا هنا المهاجر wato dan makka kun san karshen birni kenan ya siyar wa kauye ya siyar wa balaraba kauye kaya shine al-arabi sanan ya hana mata ta sanya sharadin aurenta sai an saki yar uwarta akwai wanda dan wani ya je ya ce yana son su sai sa sharadi zai sake matarsa manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada musulmi ya yi akan tayin dan uwansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki na najat shine na na kore wanda muka yi bayani shine sannan wa tasriya tasriya shine dabba a tara mata a sa nonon ta ya cika don ta yi kiba a je a sayar da ita akwai abubuwa da ake musu da abubuwa da ake ba su sai su tara nono baya fita sai su yi kiba idan ka je ka sai ragon layya za ka gan shi tugege da ya ji ya kwana sai ka ɗauka ko an sace shi an sa ma wani da ya je gidanka sai ka ga ciki shi ya faɗa saboda abin da aka bashi yana ta ci da yadda aka yi kawai duk kamar fa wannan eh ta ana yi da in mace ce sai a bar nonon ta ya cika a duk hatsewa sai ta zama ta kumbura shi ma duk bai da kyau ana san in mutum zai sai abu a siyar masa hakikanin abin yadda yake yadda yake haka zai siya shi yasa aka ce in abin mutum yana da yana da aibu lalle ya yi bayani na aibun abin da yake tare da abinsa lokacin da za a siya kada ya siyar yana yana rufa-rufa وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خدبة أخيه إلا أن يأذن له متفق عليه an samu hadisi daga ibn umar ya dala kar tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada dayan ku yayi kasuwanci akan kasuwancin dan uwansa sannan kada dayan ku ya nemi aure akan neman auren dan uwansa sai dai in shi ya masa izini sai dai in shi ya masa izini idan lokacin kuma da za a je nema ne wannan ana da dama abin da ya faru da sayyidina Umar ɗansa ibnu Umar ya aika shi neman aure ya ce shi ma yana so in ya je zai gabatar da kanshi ya gabatar da ɗan shi sai wanda ta zaɓa ta zaɓi ɗan na eh neman auren shari'a ce ce to ina neman izini ni ma ina ciki kana na ciki wace take wane take so ka san mu ne muka dauki aure wani irin abu kuma duk al'ada muka tura masa zaka ga abubuwa na shari'a musulunci amma duk mun dauke shi kawai wani ah Asma'u bint Umayy Asma'u bint Umayy sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya so ma'auranta shine sayyidina Ja'far dan Abu Talib lokacin da ya rasu wanda ya aure sayyidina Abubakar lokacin da ya rasu wanda ya aure sayyidina Ali amma inda a Najeriya ne sai a ringa kama yana son ta kawo nan ko haka za ka yi ta jin maganganu na jahilci na rashin dama kai ta jin magana kuma ba wanda bata haihu a gidansa shi yasa zaka ji yayaye a da Abdullahi Abdullahi da Abdullahi bin Abubakar da Abdullahi bin Jafar duka yayansa ne kuma dukan suna zaune a gidan Sayyidina Ali lokacin yana aure da ita da zaka ji a kissa har akwai wata rana suka yi ma sai dan sayyidina Jafar yake cewa babana ya fi babanka shi kuma dan sayyidina Abubakar ya ce masa babana ya fi babanka sayyidina Ali yana jin su uwar tana jin su sai ya ce wa uwar to ai sai ki raba musu fada ki ga musu wanne ne ta ce to a cikin samarin larabawa duk ba wanda ya kai babansa sai ta ce a dattawa kuma ba wanda ya kai baban wani shi da zai dila da ya ce to ni kuma ina za ki sa ni a to sai an gama da dattawa ya daga masa nashi da kaga wannan dabi'a ce ta musulunci lokacin da nana hafsa radiyallahu anha ya sayyidina umar ta zama ba ta da aure ba ta da miji sayyidina umar da kanshi ya tashi ya je nema mata miji kun san waye ko makamu sayyidina usman yace ya yace nana hafsa ba ta da miji ka aure ta sai da usman ya ce masa gaskiya bari zan yi shawara ya bayan kwana biyu ya haɗe shi ce gaskiya na ga masara ba zan yi aure ba kaga inda kai ne sai ka ce an wulaƙanta na misali na al'adan bahaushe ya ce a ba zai yawa shi kenan sai ya tashi kuma ya je wajen sai na abubakar ya ce ina son ka aure na na hafsa sai da na abubakar sai kun bai ce in ba bai ce in ba kuma amsa masa komai ba ashe sai na abubakar yana wajen da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci na na amsa cewa zai aure ta shi ya ji da haka sai ya yi shiru bai ce komai ba ana nan kuma sai manzo Allah ya aika cewa ya auruna na Hafsa sai da ya tabbata sai na baka ya tabbatar da an yi wannan sai na wannan cikin farin ciki manzo Allah zai aure yarsa sai sai na abaka ya ce masa Umar na san lokacin da ka zo ka ce mun na auruna na Hafsa na san ranka ya baci ka ya ce gaskiya bai ji daɗi ba saboda bai amsa ya ce to ai abin da ya sa ban amsa ba ya ce na ji annabi sallallahu alaihi ya ambace ta kuma ni bai aike ni na gaya ba na nuhu bai aike ni ba bare na ce ma gashi gashi ya ce kuma inda ba na ji zai aure ta da ni zan aure ta haka ya gaya masa ya ce da haka ba ba wani abu to kaji haka sahabbai suke yi saboda su sun zo rayuwar duniya ne yadda za a kukkuda a samu a shiga aljanna na ba an zo sharholiya ba ne ba yadda muka zo ba kawai za a yi guduri na su kawai duk a ta hanya da za a samu sauki a samu a rayu rayuwa lafiya na a shi kenan ita suke ne ba wani abu sun san cewa duniya iyaka ce ba ta tana da iyaka tun da safe muka zauna yau din nan tun ya sa na ila tun da safe akan wasu yara ku iyaye iyayen bangaren na iya uwa uwa sun rasu uba sun rasu yara ne iyayen sun bar kuɗi amma kawai sun shiga shaye-shaye wallahi ma shaye-shayen ma labarin ya yi nisa yayi nisa ba an an siyawa in an siya musu kaya shaddoji an dinka sai su je su siyar in an siya musu mota su siyar kai har gidan da aka siya musu wundunan suka ci su suka siya gidan da suke ci sitira ƙofofi da wundo a wai dai ka san hankali babu ah wanda ya cire kofar gidan da yake ciki na da windo ya tsayar ai kaga magana kuma ba komai zai je ba zai je ya ci abin motar ma da aka ce mun an siyar wai ɗari biyu aka baya sauran duk an sha ƙwaya ne bashin ƙwaya aka aka sha abin zai kaga abin da zai mutum ya ƙara rayuwa har nake cewa to waɗannan yaran shekara aka ce akwai ɗan shekara arba'in eh arba'in to wani ya ce a musu aure aka ce ai an ji ana neman auren can a garin wani gari ma amma sai da suka ji labari suka ce a ba da yansu to wani wani irin rayuwa za a yi kuma wani wani uba za a yi saboda Allah haka ƴaƴa amana ce har nake tambaya ce to su yaran nan ba su taɓa yin islamiyya ba ina nufin wai an kawo malami gida yana musu to ai kaga malami ya danganci wa aka kawo aƙalla dai a sauƙe nauyi ina nufin zaunan kuma a baro Allah sauƙe nauyi da Allah madaukakin sarki ya dora yara a gida ba kowanne ne bari ma yaran da suke da wadata ba kowanne ne suke karatu ba ni na san labarin yaran da uban shi ya zo yana cewa ya ɗauki malami yana biyan shi wata amma ya je yana kallon ƙwallo ne a gida aka kira malami yana ya ce to wallahi shi ba wai su yaran ne in ya zo ya zauna suna kallon ƙwallo to kuma akwai lokaci da aka yi ita shine sai zauna ya taya su tunda to ya zai zai yi wannan lokacin da aka ɗiba ma na tunda lokaci ne kuma bai isa ya ce musu su bari ba bai sai ya ce su kashe fili ba ta ta ga ba shi ba zai kalla ba a yi dauki da shi ba ya same suna tare ya ce haka su ne suke kunawa ba dama a musu magana saboda su ba a musu magana ba a musu magana haka shi ma sai ga to kuma yaka ne kawai ya zauna su kalli kallo wata yayi a bashi kuɗi ah to yace ge bayani yace wallahi ba wai ba a su ne ba za su da ran da suka ga dama ne sai su zo a dan yi kadan tafi to to kaga menene laifin sa akwai malamin da yace mu wallahi da biredi suke jifa shi ya gundun biredi kwala ma wallahi sai ne kuma wabe zai yi magana ba Allah sai to dole ne zai kaje gidansu to yanzu da Allah wannan ne za a yi ci an yi daman ka ne yaro wani abu ko ka tashi yi wani abu kaga kenan iyayen duk wannan dole akwai akwai saki sabon lale a wannan jaina ma za a yi hana shi wani abu ka kenan kenan sakaci aka yi eh sakaci ne eh Allah kiyaye وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذهب رواه مسلم an samu hadisi daga Uqbat dan Amir ya dala ta kare tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini dan uwan mumini ne al-muslim ko akhul muslim al-mu'minu akhul mu'min wannan hadisi zaka ji shi kaman magana mai sauki dawa annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi yuhibbu li nafsihi dai ku zai zama mai cikakken imani ba sai ya so dan uwansa abin da yake so wa kansa to shine zaka ga yanzu kamun ka samu aboki na gaskiya sai ka tona dan ba za ka taba ganin aboki yana da kuɗi dai bai da shi ba ana samu na ana samu to ashe ba abokan ba ne na ai dai ai in dai aboki ne ba zai yi da yana da kuɗi dai bai da shi in dai aboki ne to shi zai zama wannan shi ne aboki na yawa zaman ƙarya kan wani aboki ainihin abokantaka a musulunci duk damuwar da ta shafi ɗaya ta shafi ɗaya yawa ba zai yi a ce gidan aboki ɗaya ba abinci ba gidan wannan ya ciya ba ba aboki ba ne in dai aboki ne to haka ake zama ne na amana shi yasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abokai yadda suke yi gashi suna son su je kasuwa gashi suna son su zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wasu baki na zuwa manzon Allah na bayani ba sanan wanda zai iya musu cikai sai kaga abokiya ce to ka san yadda zamu yi yau kai ka zauna ka zauna ka wuni kawai a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma zan je kasuwa kai ka ji mana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ni kuma duk abin da na samu zan raba biyu mu raba haka suke in ya dawo ya samu misali dubu biyar sai ya raba dubu biyu da ɗari biyar sai ya bashi shi kuma duk abin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya gaya mu kaji abokai na eh wannan sune abokai haka ne to kuma su ne abokan da Allah madaukakin sarki ya ce al'akillahu yawma izin ba'aduhum li ba'adin aduwwu ya ce illal muttaqin ya ce abokai ran tashin alkiyama za su waye gari duk suna abokan gaba annabi Allah ya ce sai dai waɗanda suke abokan taka da tsoron Allah su wannan za su taimaki aboki har filin kiyama za ka ga aboki ya zama sanadiyar abokantaka shiga abokinsa sun shiga aljanna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya kirga cikin wadanda Allah zai sanya a inuwa ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa ba yace wa rajulani ko tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ai abokantaka zaka abokantaka musulunci ne shi yasa ba yanda ba musulmi baya abokantaka da arni ba musulmi da yake da aboki arni sai dai abokin mu'amala ko abokin kasuwanci ko abokin zamantakewa ko makoci duk akwai a musulunci amma aboki to ai gida ɗaya za ku tafi na ware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi yace almar'u ala dini khalilihi yace falyanzur ahadukum man yukhalil yace duk mutum yana kan addinin abokinsa ne ba to haka kowa ya kula ya ga da waje abokantaka har abokinka haka za ku haɗe shi aljanna ko yawa ba ka ga sai ka nemi wanda zai shiga aljanna na dan kar ka nemi wanda zai shiga wani gida kuma ka faɗi da shi a can Allah kiyaye alhamdulillah zan mu tsaya nan mu tashi babu nahyi an ida'at mali fi gari a wujuhihi allati azna azna shar'u fiha insha Allah admission a wata makaranta Allah ya ƙara ma malar lafiya. Amin. To waɗannan baka zo masalla da wani su bane? Ya kamata su ma subhanallah ko kamar mugunta. Na? Okay, to wata irin su ɗauka ƙasar kake yi. Eh to shi ke Eh me yiwa su ɗauka ƙasar yake yi. to ashe shi makwayi sai da suka idar da biyu su kaga ne su sun yi hudu su ko sannan ya tambaye su yaya to babu komai magana da yi sai wannan yana duk yana cikin gyaran sallah yana cikin ƙari a sallah ba ta daga cikin magana da take ɓata sallah magana don a tambayi me ya faru a sallah kowa na iya yi kuma sallah tana nan za a ci gaba ɗora ta a gyara ta yadda ya kamata a yi na wannan addu'a ce to Allah madaukakin sarki ya sa ka samu admission a makarantar da kake nema kuma Allah ya sanya ya zama alheri alaikum salam amin bai daidai ba abin da in kana son yi daidai ka ce malam in kwastoma na ya zo ban da kaya zan ringa zuwa ina ɗaukan kayanka inda na san farashi zan ringa sa masa riba ina saidawa idan kuma ba a siya ba zan dawo ma da kayanka in ce ba komai shi kenan kun ka gama amma cewa ka ɗauka ka je in an siya na ka ci riba in ba a siya ba ka damar da kayan shi wannan ba daidai ba ne amma in ya baka izini shi in ya baka izini hasali ma shi kan shi mutumin da ya zo neman kaya baka da shi in har zuwa za ka ka ɗauko ko ka so to sai ka gaya masa bari na je da so na zo na siyar ma sai ya ce tauɗi ta san wasu hankaliya suke sun ce bari ya koyi zai ɗauko a fito sai ka haɗu da shi kawai yana ta yawo kanci kanci duk kasuwar ta zama fito ne wani fito a nan baya na ba kyau shi gaba ɗaya ƙarya a kasuwanci ba yana sa albarka ya Allah ya goge shi idan idan Allah madaukakin sarki ya albarkaci kasuwancinka komai kan interest zaka ci riba ka samu kuɗi ka amfana ka ji daɗi ka muri idan kuma Allah ya cire masa albarka duk samun kuɗin ka wallahi wahala za ka kaza shi Allah madaukakin sarki ya komai ya ga dama sai mai ma da shi wahala akwai wanda ya ba su kuɗi amma sai mai da kuɗin wani kudin asibiti ne na wani kudin police station ne wani kudin beli ne na haka dai haka dai amma sai kaga Allah ya baka dan ya kwantar ma da hankali na sai zama kudin kaji na tunda duk fadar da ake kenan ko da abin nan kana cikin kwanciyar hankali to shi yafi to albarka ne Allah yake sawa a ciki Allah ka sanya mana albarka نعم بچی اب کفر بایا نا ba cinya ba kafar baya inda dan ƙauye ne kuma ka san cewa ɗauko kayan shi yake ya kawo birni to kayi tare amma idan dama a gona ake siya ka gane daman haka ne kawai ba a gona ake zuwa a siya wannan ya zama daban amma in har ka san ɗauko kayan shi zai ya kawo birni ya siyar to ba ka zuwa ka taro shi a gona da kai da wanda ya taro shi a gona da wanda ya taro shi ba kilomita biyu duk ɗaya kuke kai kamo ma wanda ya taro shi na da ya bar shi a hango birni amma akwai kayayyakin da damun ka'ida a gona ake sai da su da haka dan ka je gona ka sai kaya babu komai na la'ala na gunsa alaikun salam kare gama na kuma kuma kai ka san zai dace ko ka san ba zai dace ba to suka ce maka ba ka sani ba to ba su ta biye ma zai zai ta biye ma ka hanka amma ka'ida ne dole ne ka ce mata wallahi ban sani ba na ga wanda ya ce aka tambaye shi kayan zai koɗe ya ce haba malam kai ma ka koɗe bare kaya ina na ya ce kai ma ya ce ai duniya ma baka kata koɗe ba ya ce ai kai dai za a kwana biyu ina nan amma dai kan dole a faɗi gaskiya na na na haram duk abin da yake abinci ne wannan shine iddikhar dama wannan haramun ne duk abin da yake abinci wanda mutane suke ci su rayu haramun ne ka je ka siya ka ajiye sai yayi tsada ka siya amma duk abin da yake ba abinci ba ba laifi yanzu kaga sabbin huluna sun shigo kai maza ka tara ka je ka ɓoye su sai sun yi tsada na? e ka gane ka sayar ba komai in ka ga sabbin motoci sun shigo ka yi maza ka siya ka ji ka kulle su in sun yi tsada ka fito ka sayar da kayanka in ka ga sabon yadi ya shigo ka siya ka ɓoye in yi tsada ka zo ka sayar duk halal ne in ka ga takalma duk ka siya ka ɓoye in ka ga agoguna dukka siya ka ɓoye dukka halal amma ban da abinci na? in ka? su ba kayanka ba ne kayanka daban ai da wanda ya je duka a to ai su ba abinci ba ne duk abin da yake a mutane ba sa cin shi a matsayin abinci amma akwai abin da ba abinci bane amma ya dau matsayin abinci irin man fetur man fetur ya riga ya shiga jiki saboda idan mutum yana siyan man fetur ya boye dan man babu ya tsada shi sai ya musibar sai ta taba kowa da kowa daga duk abin da rayuwar mutane take da alaka da shi yana ciki ko da ba a ci amma barkono kai ta shara barkonon ka manne na ruwa wani da barkono na eh da abin da yake ba na ka tara shi ba wanda zai ce wayo Allah na amma duk wanda zai ce wayo an shiga uku to ka shiga cikin masu tsanantawa mutane a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi Allah duk wanda ya tsananta al'umma ta Allah ka tsananta ma wanda kuma ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa mishi da haka yake son sauƙi Allah ka yi mana صلى على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد مكرنتاوا نعم masu tafiya da da waɗannan yara da nake faɗi masu shaye-shaye Allah ya sa su bari Allah madaukakin sarki ya tsare a yanmu Allah madaukakin sarki mu ya tsare mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين amin